اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح وتنا في الامور كلها واجرنا من كزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أن قام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى يمتشي وانا يمتشي أيو شاترة قوة Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda ya zama daidai da daya ga watan biyar 2021 Gregorian calendar kamar yadda muka saba ta mace gaba da karatu mai albarka cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin damba har yanzu muna na a cikin wannan sura mai albarka suratul araf bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan yadda yake tarbiyyantar da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rika yin afuwa idan an saba masa ya kuma umarci mutane da alkhairi sannan an masa rashin hankali ya haƙuri sannan idan wani matsala ta same shi wato kenan ya haƙuri aka kuma karantar da mu cewa in shaidan ya fizge mu to mu nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki to sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim innal ladhina taqaw idza massahum da'ifun min ash-shaytan tazakkaru lalle mutanen da suka bi Allah maɗaukakin sarki da takawa mutanen da suka ji tsoron Allah a rayuwarsu to su Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da kiyaye su daga cikin ɗabi'unsu shine idan wani yanki na shaidan wato kenan ya shafe su ta zakaru sai su yi wato kenan basira sai ta zo musu sai su tuno cewa wannan abin da suke a kansa al'amari ne na shaidan wai za mu mufsirun sai ga baka su suna wato kenan dawowa cikin basirarsu wannan kaga Allah madaukakin sarki yayi labarin da yake barawa a masu takawa ne cikin bayinsa wanda suke masa da'a cikin abin da ya umurce su da shi kuma suka bar abin da Allah madaukakin sarki ya tsawatar cewa kar a yi shi sai yake jan hankalin su cewa duk lokacin da wani abu ne shedan ya same su ai idza asabahum daifun a wani riwaya suna cewa inal ladina taqaw ni qira'a inal ladina taqaw idza massahum dayfun min ash-shaytan ko ta'ifun min ash-shaytan saboda dayf yana nufin kamar mafarki kenan ko ko kuma abin da zai zama a kokolwa ake abin din sa saboda idan wato kenan zuciyarsu ta sawwala musu wani abu a kokolwarsu amma na shedan to zakaru sai su tuno kuma cewa wannan abin na shedan ne sai su watsar da wannan ko kuma idza masahum ta'ifun min ash-shaytan ta'ifun yana nufin wato kenan wani wani mai kewayowa da zai kewayo su kamar yadda a cikin wata aya Allah yake cewa fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wani mai kewayawa daga ubangijinka sai ya zo ya kewaye wannan gudan a lokacin da suke bacci kaga ta'ifun ai wani mutum da ya zo ya kewaya don yin wani abu a can jibril alaihi salatu wasalam shine ya zo shine da'ifun min rabbi kadin amma nan aka ce ta'ifun min ash-shayatin mai kewayo daga mai kewayawa daga shaidan idan wani shaidani mai kewayawa ya zama dan kewayo haka sai ya zo dan cusa musu wani ba cikin zuciyarsu na sabon Allah ko ya dan fisge su zuwa ga wato kenan sabon Allah to su ne ake magana in dai suna da takawa da tsoron Allah a cikin zuciyarsu tazakkaru da wurwuri suke tunowa sai su gaje ba su fa kyautawa kansu ba ba su kyautawa addinin musulunci ba ba su kyautawa al'ummansu ba don haka fai za mu musulun sai kaga sun dawo cikin basirarsu wato kenan ko kuma iza masa hun ɗaifin mena shaitan ɗaifo shi da kamar mafarki kamar da muka faɗa ko kuma alkhayal ko kwalwarka ta rika tsawwala wani abu shaidan ya zo ya tsawwala maka abu kamar da yake cewa na amsa ɗaifu man ahwa fa ne wal hubbu ya tarda lizzati bil alayni kaga ɗaifu wato kenan kamar mafarki ne in suka yi mafarkin za su yi aikin shaidan ko da a mafarki ne ko kuma zuciyarsu ta sawwala musu za su yi wani aiki na shaidan tun ba su yi din ba ta zakaru sai su turce wannan fa ba daidai ba ne su da kansu sai zama wata kenan sun yi wa kansu fada sun rakwashi kawo kansu bai za mu musirin sai ka ga sun dawo cikin basirarsu ai musiruna wato kenan kad istakamu wa sakku sai su zama sun farka sun wartsake mimma kanu fihi akan abin da suke kasancewa ta kenan a cikinsa saboda ba za su yadda su ci gaba da shuɗewa a cikin wannan saban Allah maɗaukakin sarki din a wani lokacin ba to amfanin takawa kenan yasa Allah maɗaukakin sarki yace innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karban aiki na masu takawa ne saboda masu takawa kullum a cikin basira suke a matsayinsu na 'ya'yan adam wani lokaci tunanin zai iya zuwa mummuna amma ba zai samu tsawon lokaci ba take za su kawo da shi wani lokaci za su iya samun kansu a cikin aiki na kuskure amma ba za su dawwama akan wannan ba da zarar sun fada din wannan takawar za ta dawo da su fa idza hum mubsiruna sai ga su wato kenan sun zama cikin basiran su wa ikwanuhum sannan yan uwansu kuma yumdunahum suna wato kenan wato kenan ƙara ƙarfafa su ai ikwanu shayadin yan uwan shaidanu minal insi daga cikin mutane zaka ga wato kenan suna ƙara karfafan su suna ƙara karfafan su da zaran zaka yi aiki na shaidanci to yan uwanka shaidanu yanzu za su ƙara karfafa ka akan wannan za su karfafa su fil gayyi a cikin wato kenan bata a cikin bata ko menene gayyu fasafa yulqawna gayyan ko yawa gayyu wai wani malamai ce shi ko gayyu zaza ne cikin zarfin wuta wawa saboda haka rami ne cikin wuta kuma gayyu yana nufin wato kenan bata ko aiki wanda yake ba na ba na shirya ba saboda haka yan uwan shedanu duk abin da za ka yi na shedanci to za su taimaka maka za su karfafe ka za su kasance tare da kai suna karfafa maka gwiwa su malayu siruna ko ba za su takaita a wajen taimakawar ba duk abin da za ka yi za su taimaka maka yana daga cikin dalilin da ya sa a yau a nigeria gaskiya take kokari ta kasa bayyana ba da kuma saboda duk abin da za ka yi na gaskiya to akwai ma'yan uwan shaidanu za su yi kokari su mutuce duk abin da za ka yi na barna kuma akwai masu imdadinka suna daɗa taimaka maka suna karfafa ka suna karfafa ka har wato kenan ƙaryar nan ta zama ta abin nan to duk da haka Allah maɗaukakin sarki yana karewa wato kenan masu takawa Allah yana kare masu takawa masu bin Allah maɗaukakin sarki wato kenan da sauransu to mu je malam
وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله مدوكاkin sarki ce wa idza lam tati bi ayatin ya muhammad duk lokacin da ya zama kuma wato kenan baka zo musu da aya ba wani matsala ta faru suna son a kawo aya a irin tunani irin nasu annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai moldin din ayoyin da zaran ana bukatar aya sai ya kawo musu ga aya ko kuma koma wani annabi ne shine mai kawo aya ko kuma duk wani mutumin kirki to shi zai kawo hujjar da za ta kare shi a yi tabbatar da gaskiyarsa to kuma in hakan bata faru ba ita kuma aya daga gurin Allah madaukakin sarki take saboda haka idza lam tati lam tatihim bi ayatin duk lokacin da baka kawo musu wata aya din ba qalu sasce laulashta baitaha menene dalilin da yasa wato an da aya ne kam ka kirkiro ta mana kawai ka zo mana da ita kawai shi kuma yana jiran Allah madaukakin sarki ya kawo aya su kuma suna jiran shi ya kawo aya a to ba dai abin nan bane kawai ka kirkiro mana ayar kawai shikenan laula ai bi ma'ana halla menene dalilin da yasa ba za ka kago mana ita ba ai kalu laula ta zai ta da ya kamata ka kago ita wannan aya din ko ai laula takarrajaha me yasa ba zai fita ka tafi ya fito da ita ba ka fito da ita mana annab suka daga bangaren kanka me yasa a matsayinka na annabin Allah ai ya kamata kai kaza matsayinka na annabin Allah ai ya kamata wato kenan kai kai kai abu kaza ka fito da shi ai talaqaitaha ya kamata ka je ka karbo aya din minallahi daga wurin Allah madaukakin sarki ko kuma laula akastaha anta me yasa kai ba za ka dauko ayar ba fajita biha ka zo da ita minas sama daga sama ka je saman mana ko kai wa'azi ai kai waya ka ce saman a kawo maka wato kenan aya din wato mamaki suke yi ya kamata a ce shi kawo ayar kawai to Allah madaukakin sarki ya ce a'a ba haka bane wai lam ta yin biya in kuma ka gaza wajen kawo musu aya din wato kenan to shi kenan sai ya zama kuskuren yanzu daga gare ka ne amma Allah madaukakin sarki a ce wata aya cewa yi inna shanu nazala alaihi min as-sama'i ayatan fazalat anaqum laha qadiina annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa saboda kokarin tabbatar da gaskiyarsa Allah Allah yake ayata zota Allah Allah yake ayata zota har Allah madaukakin sarki yana ce masa la allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minina za ka takura wa kanka har kai sanadiyar halaka kanka dan ba su imani ba ina ruwanka kai ka ba mai ida sako ba ne inna ma anta nazir kai mai gargadi ne ba ka haifar musu ba to shi kana aya kuma ta Allah ne ka barta inna sha in har muna so in ji Allah madaukakin sarki nunazzil alaihim minas samai ayatan wallahi sai mu saukar musu ayar daga sama sai mu saukar musu ayar wato kenan daga sama idan muka yi hakan nan kaga zallat ana kum la qadi wuyan su sai ta durkusa da Allah madaukakin sarki su yan bani Isra'il ba bani Isra'ila ba haka musu ba ya daga dutsen tsini sina ne sama ya lullube su gaba da duk iyaka inda ke fadin dutsen ya kai nan kuma kurkusa ga dutsen suna ganin sa ya tare sama jira ake kawai su ce ba su yadda ba a kifo shi take suka fadi suka yi sujada shine fa zallat ana kum la qaidina wuyan su sai ya sunkuya dan wannan ayar Allah zai kawo aya sai sun bi dan dole to amma a'a Allah madaukaki zaki ba haka yake tsarin sa ba hadainahu najidain mun shirya da dan adam hanyoyi guda biyu imma shakiran wa imma kafura aya ku sai ran da muka ga dama mu kawo ta inji Allah madaukakin sarki saboda haka ka kwantar da hankalinka kuma ka gaya musu kullahum ka gaya musu inna ma attabi ma yuha ilayya rabbi ni ma yuha ilayya min rabbi ko ni abin da nake bi kawai fa sai dai abin da aka mun wahayi daga ubangiji na ni bana abin da Allah ya min wahayi ko wahayin da ya zo daga ubangiji na shi kadai nake bi ba zan iya tilastawa Allah madaukakin sarki sai ya min kazawa ba zan iya ba ba abin nan bane ba hurumi na bane in an kawo na karanta muku in aya ta zo na yi bayani in kuma ta zo da harshe kanku ku ganta da idonku saboda haka attabi'u ma yuha ilayya min rabbi abin da aka yi wahayi daga ubangiji na zuwa gare ni to ni fashi wato kenan nake bi don haka ana la a taƙaddam ilaihi ta'ala ba zan je ne kwatsam mai rashin hankali a Allah maɗaukakin sarki fi shai'in a wani abu ba wa inna ma attabi'u ma amarani ina bin duk abin da Allah ya umarce ni ne bihi da shi fa amtathil in zama na aiwatar da ma yuhihi ilayya abinda aka saukar mun duk abinda aka saukar mun shine nake wato kenan hukuntar da shi saboda aya ba a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam take ba tana hannun Allah madaukakin sarki ne ran da ya ga dama sai ya zo da ita sai Allah madaukakin sarki ya ce ka ci gaba da gaya musu ka ce haza wannan alqur'anin da kuke gani da aka saukar min wannan wahayin da nake karanta muku daga sama basairun min rabbikum lamari ne wanda yake mai bude basira daga ubangijinku al'amari ne wanda yake zai bude maka tunaninka ya bude maka basirarka dan ka fahimci gaskiyar don haka yanzu maimakon ku rufe idonku sai a sako da aya Allah madaukakin sarki ya sanya in an sako da aya ma ba da ne ba da ne wa ma nursul bil ayati illa takwifan ba ma sako da ayan sai dan tsoratarwa dan barazana kuma Allah madaukakin sarki ya san cewa in ayan ta zo ma za su iya kinta kama lam yu'minu biha awwal marratin kamar yadda da basu imani ba warsa na samu da nagatan mutanen samu da mun aika musu da taguwa amma me ya faru fa zalamu biha suka zalunci kansu ba su bi ta ba ko mutanen wa ma nusul bil ayati illa takriban mutanen Musa alayhi salatu wasallam mun ba su ayoyi da yawa sai su ce in an dauke ayar za su yi imani amma an dauke in an dauke ko sai su koma da haka su mutanen makka sabbi ne daban su ma sun sha abinan ne mene ne mai ake ta ne tunoma wani magana da hausawa suke yi a ce kai din kafi kowa ne su sun fi kowa wato kina a rayuwarsu da in an kawo ayar za su yi imani kamar yadda na farko suke su ma haka suke don haka yanzu maimakon neman aya su zo su fahimci alkur'ani zai bude musu basirarsu haza ba sa'irun min rabbikum wannan al'amari ne wanda yake basira kaca kaca kaca kaca jam'u basiratin daga ubangijinku kuma hudan wannan alqur'ani shiriya ne wa rahmatan wannan alqur'ani jin kai ne amma li qaumi yu'minuna ga mutanen da suke da imani duk da imani zai samu wannan abubuwa wato ke tattare da alqur'ani kuma kai je yana neman aya yabi ayar za ta zo ta same shi a inda yake to mu je malam
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Allah madaukakin sarki ce wa idza quri alquran duk lokacin da aka karanta alqur'ani fastami'u sai ku saurara ku nemi sauraron sa wa ansitu ku kawaici la'allakum turhamuna wato kenan ko ka samu wato gina rahamar Allah madaukakin sarki la Allah Allah madaukakin sarki zai ji kanku kaga wannan aya ta zo tana karfafawa ne wasu malaman suka ce abinda ake nufi wai da kuri alquran wastami'u lahu a cikin sallah ne lokacin da ake sallah in ana karanta alqurani to ku tsaya ku saurari abinda ake karantawa a cikin wato kinan alqurani din to maka ga wanda ke sha wannan fasara zai zama ya takaita harkar a nan gudun da haka wasu malamai suka ce a'a ba lalle a cikin sallah ba a lokacin da ake muku wa'azi ake karanta muku da alkur'ani sai ku tsaya ku saurara ku ji wasu suka ce a'a a duk lamari inda ake karanta alkur'ani ana son ku saurara ku ji dan ko za ku samu fahimtar wasu abubuwa a ciki wanda za ku je ku yi aiki na alkhairi aikin alkhairin ya zama da sanadiyar rahama a gare ku la'allakum turhamun din kenan la'allakum turhamun kenan da haka shi yasa sai aka yi amfani da kalmomi guda biyu fastami'u wa ansitu al-istima wal insat saboda ka akwai abin da ake kira al-asima'u wal istima wal insat shine ka saurara yanzu idan misali yanzu muna nan mota za ta iya wuce ta bayan mun nan kuma muna jin daidaita shi ne sima haka ne shi ne sayan zama shi ɗana da yake wuce muna jin daidaita duk da hankalinmu ba a kansa yake ba shi ne ake kiransa asima ji kenan ko istima shi ne ka nemi ka ji dairin mashin ɗin ka nemi ka ji dairin mashin ɗin insat kuma za ka nemi ka ji dirin mashin ɗin kuma ka nemi fahimtar menene yake cikin lamarin za ka zara sai Allah duk kula abubuwa cikin wuyar al'istima wal insat ko yawa kana hayaniyar ka ana fara kana ji amma lokacin da ka tara hankalinka abun don sauraron wannan abun to yanzu an samu insat kenan shi yasa malamai suna karanta da mu a ciki aji malaman arabiya su ce an situ an situ ai ma'ana ku ba mu hankalinku don ku fahimci mai muke faɗa to irin wannan abubuwa guda biyu da al'istima da kuma al'insad ake so mutum ya in ana karatun alkur'ani don haka shi yasa zama karanta alkur'anin kansa yana da kaidi ya kamata a yi sha inda za a samu wa'annan abubuwa guda biyu ba za a kai shi ko ina ba domin ka kai shi ko ina to yanzu mutanen da ba su tsaya sun yi sima da insad din ba to kai ka ja musu matsala kuma kai ma ba za ta kyale ka ba matsalar wato gina in ta zuta suna ka ana son lokacin da ake karanta alkur'ani mutum ya tsaya ya san qur'ani ake karantawa ya ba da hankalinsa don ya fahimci abin da wato gina ake ake karantawa menene dalilin da yasa wa'ansu in suna karanta alkur'ani zaka ga hankalinsu gaba daya tare a gudiya alƙarin basara zararatu bin auf ai saboda haka ne shi ne yake karanta alkur'ani a sallah ne ma yake karanta alkur'ani da ya zo fa idza nukira fi naquri da yayi tunanin busan da za a yi ranar tashin alkiyaman nan a lokacin ya ja zuciyarsa ya mutu an samu irin waɗannan da yawa da yawa wasu daga cikin sahabbai ko tabi'in abun yaki an harbe su karfin an ka cire icen karfin ya fita lokacin suna sallah za a zo a tsaga a fitar saboda tara hankalinsu a gu daya akan wato kenan alkur'ani to wanda yayi haka shine Allah madaukakin sarki yake bude kirjinsa dan fahimtar alkur'ani din sai zama ya fahimce shi mun sha bayani akan Fudail bin Iyad sallaka katanga zai yi yaje shi yayi abun barna amma sai ji wani yana karantawa alam ya anil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq yana jin wannan sai ce ƙar'ana ya rabu lokaci bai bai yanzu mutane in ana karanta ayan alkur'ani su tsaya su saurara su zama sun amfana sai ce lokaci ya yi a ubangiji shi kenan ya tuba ya dawo daga abin nan to wannan shi ne irin abin da muka rasa shi ya sa ba ma fahimtar alkur'ani shi ya sa ba mu iya ba da lokutanmu don sauraron alkur'ani shi ya sa kuma wato kenan abin da na farko suka samu dangane da wato kenan albarkar alkur'ani din sai zama tana kokarin ta gagare mu a wajen samu samu sa kun ga Allah yace idza quri alqur'anu duk lokacin da za a karanta alkur'ani in dai qur'ani ne kake to fastami'u ka nemi ka saurara din nemi ka ji wa'azitu kuma kai kawaici ma'ana ka bada hankalinka dan sa fahimtar menene to da shi alkur'ani sako ne da bayanai a ciki fahimtansa ta fi karanta karanta sau da yawa zaka ga mutum ya karanta alkurani amma bai fahimci abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam rubba hamil fiqi ila man huwa afqahu minhu sau da yawa mutum zai karanta alkurani amma bai fahimci abin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifata wasu mutane tashin kiyama in ta yi kusa za su zo su yace yaqra'una alqur'ana suna karanta alkur'ani daga bakar hannasi ko amma kuma layu jawo zu harajirar baya wucewa ba kogararsu ya zuru na hu nasarar dakal kamar yadda in kaci dabino za ka tufar da dan haka suke tufar da alkur'ani alkur'ani kata kata a ko'ina kata kata za su karanta za su yi menene amma fahimtar alkur'ani din ya fi ya gagare su to haka ke cewa babu abin da ya fi wahala kaman karatu abin da ya fi wahala ya fi karatu wahala kawai shi ne fahimtar karatu fahimtar karatu ta fi karatun wahala za ka yi daukar ayar alfurani a kanka baka san me take nufi ba basirar ba za ta zo ba saboda haka babu abin da ya fi fahimtar alkur'ani wasu wahala sai dai kuma aiki da fahimtar yawwa ta haka karatu ba abin da ya fi shi wahala abin da ya fi shi wahala shine me fahimtar karatun fahimtar karatu yanzu ya zama ba abin da fi shi wahala abin da fi shi wahala shi kuma shine aiwatar da fahimta an fahimta to a aikatar da shi a aikace to wanda ya samu wa'annan abu ya karatun ya fahimci karatun ya aiwatar da shi to sai a je la'allakum turhamun din fasami lahu asdu la'allakum turhamun to mu je malam
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
Allah madaukakin sarki ce wazkur rabbaka ka ambaci sunan ubangijinka ya Muhammad fi nafsika a cikin zuciyarka ma'ana ka rika yin zikiri ka rika yin zikiri a cikin zikirin ambaton ubangijinka amma ina za ka yi zikirin fi nafsika a cikin ranka a zuciyarka ka rika yawaita zikiri ka rika istighfari kana tasbihi kana la ilaha illallah kana salatin annabi da sauran irin waɗannan abubuwa shine ake kira su zikiri to ka rika yin zikiri ko kuma a rayuwarka kullum ka rika tunowa da ubangijinka a cikin zuciyarka wannan yana daga cikin abin da ake abin saboda haka alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi babu lokacin da ya kamata a ce ubangiji ya fita cikin zuciyarka sai ya zama shaidai sai ya samu gurin shiga ta baka ce at-tahliya qabla at-takliya a takliya kai kamar tahliya sai ka fitar da abin shaidan sai ka sa ubangiji a ciki ma dama ubangiji yana cikin zuciyarka to shaidan ba zai samu wata kinan gurin abin ba to haka da ka zikiri ka ambaci ubangijinka a cikin ranka tadarruan wa kifatan kana mai kankan da kai kana mai kankan da kai ga uban gaba ga ubangijinka kana mai jin tsoro kana jin tsoron Allah maɗaukakin sarki saboda kurakuran da kake aiwatarwa kana jin tsoron Allah maɗaukakin sarki saboda mummunan tanadi da ya yi ma waɗanda suka saba masa ta haka kana jin tsoron kar kai ka kasance daga cikin wanda suka abin za su saba masa ta haka da ambaton Allah ɗin tadarru'an ko wakifatan da jin tsoron Allah wa dunan jahari kuma ana son ka ambaci Allah maɗaukakin sarki dunan jihari ƙasa da bayyanawa ba sai ka bayyana duniya ta san kai mai zikiri ba ne a'a za ka yi shi a cikin zuciyanka za ka ɗan fitar da shi haka bayan ɗayan da ba duniya dole sai ta fahimci cewa kana shela kana zikiri ko ka sa lasfika duniya ta jika kana ta zikiri kai mai zikiri ne a ba haka aka fara min alƙawli wato kidan ba tare da ka bayyana maganganunka na zikirin ba bilgudoyi wal asal wannan kuma zikiri da aka yi safiya da marice bilgudoyi wal asal annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu zikirori da daman gaske wannan zikiri ce mu yi da safe sannan ya sake ce mana wa'annan zikirin kuma mu yi da yamma za ka daga cikin mutane masu biyayya annabi sallallahu alaihi wasallama sukan ware wasu azkar wanda suke karanta shi da safe da yamma da safe da yamma da safe da yamma tsakaninsu da su da ubangijinsu don haka wasu malamai suka ware littattafai da yawa suka suka rubuta su duk wannan an ware su a cikin irin wasu littattafai masu suna kamar wurdul musaffa kamar hisanul muslim kamar azkarul menene da sauransu ga su na da littattafan azhar wasu kuma an yi sa su a cikin manya-manyan littattafai kamar riyadu salihina babi guda ya ware dan azkar wasu ko sun yi littafi mai girma dan irin wannan kamar al'azkar na imamu nawayi da sauransu duka cikin wayannan in ka bibiye su za ka sami irin zikirori wanda annabi sallallahu da kansa ya ce a riƙa yi da safe da yamma da safe da yamma wannan yana daga cikin abin da ya kamata ce mun neme su don mu ɗabi'untu su ɗaya kenan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu zikiri a cikin dukkan halayen da muka in za ka tashi a bacci akwai zikirin da ya kamata a ce ka yi dan tashi da daddare in za ku kwanta akwai zikirin da za ku kwanta kaga wani ba cikin azkar sabah wal masa baya ciki sannan in za ka fito daga gida akwai zikirin da za ka yi in za ka tafi kasuwa akwai zikirin da za ka yi in ka zauna a guri lokacin da za ka tashi ka bar gurin akwai zikirin da za ka yi da sauransu in za ka hau mota ko za ka hau jaki akwai zikiri da ya kamata a ce wato kenan ka yi in za ka shiga masallaci akwai zikirin da ya kamata ka yi in za ka fita a cikin masallaci akwai zikirin da za ka yi in za ka ci abinci akwai zikirin da za ka yi in za ka shiga banɗaki ko za ka fita a banɗaki duka in ka gama cin abinci akwai zikirin da za ka yi duk rayuwar mu gaba ɗayanta a kewaye take da askar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar mu yi shi a daidai ku to da za ka keɓance gefe ɗaya ka tsaya ka yi guda dubbai wa'ina duka watsar da su sai zama wata kinan an samu na kasu mai girman gaske da haka allah maɗaukakin sarki ce ga yadda za ka rikai wannan allah maɗaukakin sarki ya karantar da annabinsa ko ya ce masa wazkur rabbaka muhammadu ka rika ambaton ubangiji ka yi zikirin ubangijinka safiya da maraice a cikin zuciyarka ko kuma ka ɗan fitar da shi fili amma bayan da za a gane ka bayyana shi ba kuma wannan ka rika yinsa kullun da safe kullun da marice ka yi shi a ko'ina da haka shi sa a watan awancin ayyaki ta allazi da yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ko a tsaye suke ko a zanne suke ko a kwance suke suna yin wato kenan wannan abubuwan ba abu ne wanda zaka ware masa lokaci kwaya ɗaya kawai shi kenan ba a ya zama a cikin rayuwarka gaba ɗaya wala takun minal gafilina kar ka zama cikin wanda suka rafkana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa kar ya zama cikin wanda suka rafkana su a suka rafkana kenan wanda ba sa zikiri wanda ba sa zikiri na Allah maɗaukakin sarki sai rafkana sai ta shiga idan rafkana ta shiga kuma shi kenan shaidan ya samu wata kenan gurbi kuma babu abin da yake kore shaidan sama da zikiri sama da zikiri da ranar ana ambaton Allah maɗaukakin sarki shi kenan shi ba zai samu kwanciyar hankali ba zai bar wata kenan wannan guri din innal ladina yad'una rabb minani innan lazina illa rabbika ko wa'annan da suke gurin ubangijinka su waye kenan su waye suke gurin ubangiji mala'iku ko mala'iku da suke sama suke gurin ubangiji innan lazina illa rabbika su wa'annan da suke gurin ubangijinka mala'iku da suke sama kenan ko to su din ma da kake ganin su duk girman su nan la yastaghfiruna an ibadatihi wallahi ba sa yin girman kai a wajen bautar Allah ba sa girman kai duk abun aka ce Allah ne ya ce to ba su fi ƙarfin wannan ba ba sa girman kai don haka Allah maɗaukakin sarki ya sifata su da cewa su masu ɗa'a ne su masu ɗa'a ne la ya asuna Allah ma amarahu ba sa saba wa Allah maɗaukakin sarki cikin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da shi wa yaf'aluna ma yumaruna duk abin da aka ce su yi haka suke kaga wadannan nan kenan mala'iku a ɗaiɗaikun su kuma Allah maɗaukaki sai kice mala'ika jibrilin wada'in samma aminun ka gani muda'in jibrilu mai da'a ne jibrilu mai da'a ne samma a can kuma sama shi gurin ubangiji aminu shi amincacce ne Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi baya ha'inci don haka yake bashi wahayi yake kawo annabawa hatta wannan alkur'anin da muke karanta wannan mala'ika jibrilu alaihi salatu wasallam shi ya kawo shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka shi amincacce ne da haka Allah yake nuna cewa mala'iku duk da girman su masu da'a ne kuma ka lura ma sama da kasa ma duk masu da'a ne rana da wata su fito su fadi da'a suke wa ubangiji wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbika bihamdihi babu wani abu face na tasbihi da godiyar Allah madaukakin sarki sai dai ku mutane da aljanu wallahi la tafka wannan tasbihi hawa sai dai ba ku fahimta wato kenan tasbihi tasbihi sai in duk wa'annan za su yi kai dan adam yasa ba za ka yi da Allah madaukakin sarki ba to ka sani cewa a dalilin ka ne aka yi wuta aka yi aljanna dalilin dan adam aka yi wuta aka yi aljanna mala'ika dan ya shiga wuta ba abin da za ta masa sai wanda za ta masa in ya shiga aljanna ba abin da za ta masa amma kai kai in ka shiga aljanna kai zaka ji daɗi idan kuma ka shiga wuta wata kenan kai zaka sha azaba don haka Allah ya tsagiru an ibadati ba sa girman kai a wajen wato kenan watar ubangijinka Allah ya sifata annabawa ba da su ma da haka ya sifata Isa dan Maryam ce la yastankiful masih la yastankiful masih la yastankiful masih an yakuna abdan lillahi walal malaikatu al-muqarrabuna masihu bai fi karfin baya kyamar a ce shi bawon Allah ne la yastankifu ko wallan ne ko lan yastankifu al-masihu an yakuna abdallah har abada annabi isa ba zai kyamaci a ce masa shi bawa ne a gurin ubangiji ba walal mala'ikat al-muqarrabun duk mala'iku na kusan Allah ba sa kyamar a ce su suna bautawa Allah madaukakin sarki dan me kai zaka yi kyamar a ganka a masallaci ko a ganka a gurin wani aiki na alkhairi na ibada kana boye kanka kaga ba zai bai yiwu kenan wa yusabbihunahu kuma suna ma Allah madaukakin sarki tasbihi walahu yasjuduna kuma wata kenan gare shi ne suke yin sujjada ai ma'ana suna gaida Allah madaukakin sarki suna faduwa wata kenan suna gaida Allah madaukakin sarki suna yin tasbihi suna yin sujjada wannan guri yana daga cikin guraren da ake yin sujjada idan an zo karanta shi a cikin alkur'ani guraren da ake karanta su a cikin alkur'ani inda an zo ya za a yi sujjada gurare suna da yawa wasu sun ce goma sha uku wasu sun ce goma sha biyar wasu sun takaita su wasu sun tabbatar da duka guraren sujjadan har da na cikin mufassal wasu sun ware iyaka na cikin mufassal gwargwadon yadda suka fahimci abubuwan da yadda hadisan suka zo musu wani daga cikin sahabbai yake cewa na yi sujada bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan sujudodi gaba ɗaya na alkur'ani to duk yana nuna wato kenan kankan da kai gaba a ubangiji Allah madaukakin sarki shedan yake cewa idan idan mutum idan mutum ya faɗi ya sujada a lokacin da aka zo a irin waɗannan in ya faɗi ya sujada ya gaida Allah madaukakin sarki shedan zai ce umirabna adama an yasjuda an umarci dan adam ya fadi ya sujada fa sajada sai ya sujada falahul jannatu to aljanna ta tabbata a gare shi wannan maganar shedan ne dan adam an umarce shi ya sujada gashi yanzu ya yi sujadan da ya ga kai sujada fa sai ce gashi yanzu ya yi sujadan yanzu kuma yanzu aljanna ta tabbata a gare shi kuma ya zanyi yace umirtu wa umirtu an asjuda ni kuma an umarce ni na yi sujada fa a baitu sai na ƙihin sujada ko baliyar naru ta haka wuta ce makon mata ta haka kenan sujada tana daga cikin abubuwan da suke daga kusantar da mutum annabi sallallahu alaihi wasallam a sajidu yasjudu baina qadamai lahi duk mutumin da zai sujada yana sujada akan diddigen Allah madaukakin sarki don haka aqrabu ma yakunu abdu ila Allah shine yakunu sajidan gurin da kafi kusa da Allah madaukakin sarki to lokacin da kake sujada ne don haka shi yasa yake ammar ruku'u fasabbihu Allah wa amma sujudu fajtahidu fi fi du'ai in kun zo yin ruku'u to ku ta tasbihi ku ta tasbihi ku tsallake ku tsarkake ubangiji amma in kun yi sujada ku tsananta a wajen addu'a fajtahidu fihi bid du'a ku tsananta fa qamnu ayyusajabu lakum guri ne wanda za a amsa muku kalla kuma ku sujada ku roki Allah madaukakin sarki Allah bai amsa ba kuma in Allah ya amsa ya san ta inda zai fitar muku da wato kenan ansar ko ya baku abin da kuke roƙar take a gaggawa ko ya jinkirta muku shi sai wani lokaci a duniyar ya baku ko ya jinkirta muku wato kenan sai ranar lahira amma ba zai kai sujada ka roki Allah madaukakin sarki Allah bai amsa ba Allah madaukakin sarki bai amsa ba wannan daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa sauban to yana daga cikin masu hidima annabi sallallahu alaihi wasallam ta wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebe kewa kewa ta ɗebe shi yace masa ya zo ya kawo masa ruwan alola ya kawo buta zo yana alola sai ce roƙe ni kawai yau kan duk abin da kake so roƙe ya dariya ya ce za a yi roƙo kenan ya ce roƙe kawai ya ce ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ina son gani ga ka aljanna a aljanna ba na son a ce ina wata aljanna daban can kai kana wani ko kuma wata can kololuwa a a kusa kusa da yadda muke a duniyan nan haka nake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ce awa gaira zalik ba ka tambayi wani abu ba wannan ba sai ya ce a a innahu zaka shi din dai wannan din dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya ce to shikenan fa a inni ala nafsika bi kasrati sujudi to ka taimaka min lamarin ne babban al'amari ka roka kai din ka taimaka min taimakon kuma a kanka ne ta hanyar yawan sujada ka yawaita sujada kenan ka yawaita na filfili ka yawanta karatun alkurani in ka zo gurin ayat sujada kai sujada ka yawaita wannan to wannan zai taimaka min domin duk lokacin da kai sujada kana da ƙara credit ne ko aka ce wai ko da kana da kyau sai ka ƙara da wanka yawwa in ka je admission za a baka kana da matsayin da za a baka amma dai ka je da da abin ma requirement ko ko kana da wanda zai tsaya maka ka je da requirement to shi ke da shi ma sai ji daɗin abin annabi sa ce fa inni alana suka bi kasratu sujud so ban ka taimaka min taimakon da zaka min alana suka akan ka ne da me zaka taimaka min da yawan sujada ka tara credit da yawa ni ma kuma zan shiga cikin lamarin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa to alhamdulillah mu jama'a
سورة الأنفال مدنية وهي ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم suratul anfali wannan sura ce wanda aka ambaci wato kenan al-anfal a cikin ta anfal shine wato kenan abin nan ganima idan an je yaki an dawo in an ci nasara akan samu ganima da kashe kafirai a samu ganima cikin dabbobi ko kayayyaki da aka samu na yaki a dalilin wannan wannan shi ake kiransa al-anfal to shi aka ambaci wannan wato kenan sura ana kiransa buti to wannan sura tana da ayoyi guda nawa kace malam 76 ko ko 75 yawwa ko 75 tana da ayoyi guda 76 ko 75 gwargwadon yadda wata kinan aka tsara gwargwadon da kira ta zo da su sannan wannan sura madaniya ce a madina aka saukar da ita sai dai wa'insu ayoyi kaɗan da abdullahi ɗan abbasin wato kenan ya nuna wanda suke ayar da take cewa tunanin alarama akwai aya wadda take ne wa iz yamkuru bika alladhina kafaru ko li yazbituka aw yaqtuluka to wannan aya daga nan zuwa aya takwas wa iz yamkuru bika alladhina kafaru wannan a makka suka sauka musamman lokacin da kafirai suke makirci ma annabi sallallahu alaihi wasallam ran da za su fita shi a garin ran da ya fita a garin ya tafi hijira wannan ayoyi daga nan wa iz yamkuru bika alladhina kafaru dinna har zuwa aya takwas na bayan da wato kenan ita a makka take amma sauran ayoyin gaba daya suna magana akan madina ne kuma suran ta yi magana ne akan yanda ta fara magana akan yanda Allah madaukakin sarki ya fara karantar da mutane musamman sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ladabin da ya shafi wato kenan yaki yaki daga farkonsa har karshen sa da kuma yadda ake raba wato kenan ganima da kuma yadda administration na gwamnati zai fara saboda yanzu sun dawo daga Madina daga Makka suna daidaiku yanzu sun dawo Madina gwamnati ta kafu don haka dole akwai administration da kuma yadda za a tsara yadda wato kenan harkar gwamnati ya kamata tafi musamman bangaren da ya shafi wato gidan kudi da sauransu to mu je malam
Bismillahirrahmanirrahim muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi war rasul فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين Allah madaukakin sarki ce ya saluna ka suna tambayar ka ya Muhammad akan me suke tambayar ka anil amfali akan wato kinan ganima in an samu ganima ya kamata a yi da ita menene hukuncin ganima menene ma ganima din Allah madaukakin sarki ce kullahu ka gaya musu al amfalu kulluhu al amfalu lillahi war rasuli lalle ganima hukuncinta na Allah ne da kuma manzonsa na Allah ne da manzansa wasu malamai suka ce sanadiyar saukon wannan sura ko wannan aya shine an je yaƙi ana cikin yaƙi wa'yansu da kafirar suka juya suka bi su aka ci gaba da sassare su to kaga su da suka bi suka sassare su automatically su za su kamo gani mai sayawa da shi wa'yansu kuma suka tsaya suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kariya saboda kar a kewayo ta baya ya zama an abin nan to bayan an gama komai da komai sai suka ce wanda suka samu ganimomin sai suka ce kenan mu ne muka fi cancanta da wannan ganima din don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana abin da ake kira annaflu shine wato kenan kari akan abin da ya kamata a ce amina wasu suka ce eh to kun bi kafirai kun kashe su mu kuma mun kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya fi abin nan saboda kuma mun fi kuma cancanta sai suna fada wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada sai wannan sura ta sauka ya muhammad ya salo naka anil anfal suna tambayan ka dangane da wato kenan wobuti ganima to ka gaya musu hukuncin ganima lillahi war rasuli na Allah ne da manzonsa da Allah da manzonsa duk abin da suka ga dama wato kenan shi za su hukunta akan wannan wasu malamai suka ce a'a a yakin badar ne a yakin badar ne ta sauka saboda a lokacin da aka yi yakin a ganiman da aka samu wasu sun nemi a ba su wato kenan ƙari fiye da wato kenan wa'insu sai aka saukar da wannan aya wasu wasu suka ce a akwai wani yaƙi da aka je sai zama wani sahabi a cikin abubuwan da ya samu na ganima akwai wani takwabi mai kyau na zinari da ya dauko sai zuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kan a bani shi a matsayin nafil annabi sai ce a ka je ka aje inda ka dauka ta an tara ya ya dauko ya ce ti ya samu wannan da haka ba shi ce a ka je ka aje shi har ya je zai aje zuciya ta ce masa kai annabi mai kyauta ne ka koma ka sake tambaye sai sake koma ya tambaye sai ce a ka je ka aje sai da suka yi baki uku sai wannan ayan wato kinan ta sauka to ga yanda za a yi yanzu a bari Allah da manzansa wato kenan su ne za su hukunta yanda za a yi da wato kenan kayan ganima wattaqullaha da haka ku sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa aslihu zata bainakum ku sulhuta duk abin da yake tsakaninku wannan suna cewa amu ne za a yi kari wannan suna cewa amu ne za a yi kari a'a ku daidaita tsakaninku don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita tsakaninsu kamar yadda riwayoyi suka nuna ya ce fa kusimat bainana bisawiyati annabi sallallahu alaihi wasallam sai hukunta wannan kayan ganima aka raba tsakanin kowa da kowa daidai wa daida babu wanda aka fifita shi wato kenan akan wanda kaga kenan wannan ta sauka kafin ayar da ta sauka da take cewa ayar da take magana cewa wa alamu anna maganintu min shay'in fa anna lillahi khumsuhu ku sani cewa duk abin da kuka samu na ganima daga yau to khumsun sana Allah madaukakin sarki ne haka idan an daga lokacin da wannan ayan ta sauka in an je an samu kaya a gurin yaki to za a ware khumsun sa ɗaya bisa biyar ɗinsa wannan na Allah ne da annabinsa sallallahu alaihi wasallam sauran kuma sai a raba wanda suka ji yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khumsu yuraddu ilaikum wannan kumusin da aka ware kuma shi za a biyar kuma har yanzu a gare ku daga wannan kumusin ne aka fara samun government treasury public fund idan an zo an tara shi annabi sallallahu alaihi zai ajiye shi ba zai dauka ya kai gidansa kun san annabi sallallahu alaihi dukiya bata dame shi ba bata dame shi ba har ya bar duniya gidansa ba da kai bashin abinci da ya karba bayi da wadataccen abinci da zai ci a gidansa to amma an ce wannan na Allah ne da manzonsa don haka da shi ne ke ajiyewa sai ya rika ayyuka na gwamnati da shi sannan na biyu idan kullum za ku je yaƙi ku samu ganima a raba muku kullum za ku je yaƙi ku samu ganima a raba muku ai akwai wanda su kuma suke da larurin da ba za su je yaƙin ba don haka Allah maɗaukaki sai ce a ware ku mu sai a ajiye shi wannan da shi za a rika tallafa musu su kuma kai la yakunu dulatan bainal agniya iminkum saboda kar wadatar ta zama tsakanin kullun mutumin da ya je yaki shine ke tara wanda bai je ba fa yana zanne kenan dole gwamnati ta tuna da wanda shi ya zama wato kenan abin abin ake kira azamna wanda suke da problem na disability wanda ba za su iya ba su saboda rashin lafiya laysa alal a'ama harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj ka gane makaho da gurgu da mara lafiya su ba za su iya zuwa to su haka za su zama tun da shi yake nan ba za a rika samun abin nan ba to wannan kuma sun da aka ware din nan to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ya taimaka musu da shi ko kuma wani aiki na gwamnati sai a taimaka a yi aikin da shi wannan ramin a cike shi wannan abin a yi kaza ko kuma nan da za a tafi yaki ga jama'a ta yi yawa kayan fada ya yawa a cikin nan za a ba a je a sayo wato kinan asliha da za a yi da haka Allah madauki zai ya ja kudin su ce fattakullah wa aslihu za ta bayyana ku ku ji tsoron Allah ku sulhunta abin da yake wato kenan tsakanin ku kenan wannan yana nuna mana cewa matsala za ta iya faruwa tsakanin musulmi duk da shi na suna su mai sauki ne kawai na faɗin faɗa ne amma dai a cikin al'umman musulmi kullum matsala za ta iya faruwa saboda ai mutane ne zan iya bata maka kuma da gangan na sani ko kuma da kuskure ko kuma a rashin sani kai ma kuma za ka iya min haka to duk abin da ya fi alkhairi shine Allah ya ce fattakullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku sulhunta tsakaninku har wata aya ke cewa sulhu khair sulhi shi yafi alkhairi a daidaita din da shi yafi alkhairi wannan daga cikin abubuwan da ya bambance tsakanin al'ummar musulmi da al'ummar da ba musulmi ba su musulmi kullum musulunci yana tilasta su kuma su haƙura kuma su bi kuma saboda Allah sai zama al'umman su ta fi rahama akan kowace al'umma da ka sani a ban kasa yanzu ka shiga kasa- kudancin Najeriya nan ka je ka ga inda ba musulunci kwata-kwata in kana da shi kana da shi in baka da shi sai dai ka faɗi ka mutu wallahi sai dai ka faɗi ka mutu taimako a junansu babu babu taimako a junansu kwata-kwata in kai kwamfiyarin da yadda mu muke duk da muna da karancin dukiyoyi a nan gurin amma taimakon mu yafi duk da kuma mu a yanzu haka muna rena taimakon da muke wa kawo kan namu amma duk da haka wallahi namu yafi domin a nan ne zaka ga mutum ya fito da abinci a kofar gidansa da wanda ya gida da wanda da wanda gidansa aka yi da wanda gidansa ba a yi ba a zo a taru a ci kuma wannan bai dame shi ba ko musulunci ma yana da kwadaitar da wa cikin azumin nan kullum Allah ce mana mu rika ciyarwa mu rika sadaka mu rika taimakawa da dai sauransu to wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da ke bambancewa tsakanin al'ummar musulmi da wanda ba musulmi ba idan ka je ka England ba su suka fi ilimin duniya ba Allah in ka gaza yanka ma ba su ci da kai ba sai dai gwamnati ran da aka ga kwata kwata baka da aiki sai aka kai ka gurin gajiyayyu a je a ajiye ka gwamnati na dan taimaka maka ƴaƴanka kuma su ware lokaci bayan wata biyu wata uku sai a zo ba za a je a gaida dadi a je a gaida hello dadi hello dadi a zo a gaishe ka su tafi abinsu ta abin da za su maka babu abin da za kuma kai ma in ɗan kai kai shekara goma sha takwas fita a gidana shi kenan ka riga ka gama da shi babu wannan alaƙa mai tsanani a tsakaninsu sadaka duk wanda ya zama ya shiga halin kakani kayi to sai dai ya san yadda zai yi Allah ba da kun sarki mu yace mana taqullaha wa aslihu za ta bainakum ku ji tsoron Allah ku sulhunta tsakanin abin da ke tsakanin ku wa Allah wa rasulahu kuma ku yi wa Allah madaukakin sarki da'a kuma ku yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da'a don haka yanzu tunda an sabo ganima zai zo ya raba idan ya raba din nan to ku yi wa Allah madaukakin sarki da'a ku yi wa Allah madaukakin sarki da'a ku yi wa manzansa da'a duk abin da ya hukunta shikenan yanzu an tilasta muku sai ku bi a haka to yanzu an gama ganima to ba ganima ba a duk sauran rayuwa ma adi'ullaha wa adi'ur rasula ku yi wa Allah madaukakin sarki da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a abin da yake tabbatar mana da sun yarda da wannan hatta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga a wannan yakin badal mun ce ya raba ganima bisawiya kamar da su sahabban suka faɗa da bakin su to inda aka je gurin da ya ga cewa a zai iya fifita tsakanin wani da wani ba sa damuwa ba sa damuwa ba sa damuwa kamar misali yakin hunain da aka ba wa oyenatu raƙumi ɗari a ƙarar bin habis raƙumi ɗari wani na raƙumi arba'in wani abin mutanen madina raƙumi eh, awaki uku uku ko raƙuma uku biyu haka da sauransu wani munafiki a cikin mutanen madina sai ce wallahi hadhihi qismatun ma urida biha ma udila fiha wa ma urida biha wajh Allah wannan ba ai adalci ba kuma ba dan Allah aka yi wannan rabon ba take wani yace wallahi la ukbiran na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan yaje annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace musu ya tara su yace musu yace ya tara al'umma yace musu in faman ya adil a duniyan nan waye zai yi adalci in lam ya adil Allah wa rasuluhu in Allah da manzon sa ba su yi adalci ba duk wa'annan rabe-raben da ya shi annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ya yi ba ya dauki kwaya ɗaya ne ma bai dauki da ya tara ya bai wa kansa sai a ce ba adalci ko kuma ya baiwa Aliyu bin Abi Talibi ko ya ce a ware wannan na Fatima ne ko ya ce a ware wannan na baffansa ne Ja'far bin Abdul Muttalib to sai a ce ya yi adalci bai ware gidansu zuriyarsu ba bai ware wa kansa ba ya raba ne gwargwadon maslaha irin ta addinin musulunci irin ta addinin musulunci ka gani sannan daga karshe ce ina da mitin da 'yan madina da daddare bayan karfe sha biyu suka taru ya ce ya ma'ashar ansar ma makalatin balagat ne ankum me nake ji ana cewa daga gare ku kuna faɗa ya ce na raba mutanen nan na ba su dukiya don na kwadaitar da su da musulunci sun ɗabi dukiya sun tafi gidansu kun ɗauki manzan Allah kun tafi da shi garinku waye fitin riba ne kam waye fitin riba sun ɗabi awaki sun tafi da raguma ko kuma kun dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun tafi garin ku waye fi riba kace ko kuma fi riba yace bari in ga muku gaskiya laulal hijratu inda ba dan ladan da ke cikin hijira ba la kuntum ra'an min al ansar wallahi na fifita a rayuwata an zama daga cikin ansar ni ma a ce ansar ne ba muhajir ba yace walau salaka al ansar wadiyan da mutanen madina za a yi tawari su koma nan gefen yace to nima la salatu wa dil ansar inda kuka yi nima nan zan bi ku inda kuka yi nima zan bi ku saboda haka ni na ku ne ka- ka- ɗari bisa ɗari ya ta musu addu'a ya ce Allah ka gafarta wa mutanen Madina Allah ka gafarta wa ‘ya'yansu kamar a musu albarka a su da zuriyarsu da ‘ya'yan ‘ya'yansu da ‘ya'yan ‘ya'yansu da ‘ya'yan ‘ya'yansu sai da suka fashe da kuka to saboda haka kenan yanzu an lazunta wa mutane da'a ma Allah maɗaukakin sarki da manzansa a cikin dukkan abu da ya shafi wato kenan rayuwa wadi'ullaha wa rasulahu ku yi ma Allah maɗaukakin sarki a ɗa'a ku yi wa manzansa ɗa'a in kuntum mu'minina idan har kun kasance wato kenan ku masu imani ne za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu ikon aikatar abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu kusuran ya fi mana ya ba mu ikon gyara na tafi bi hadal kadar wa tawakkal ala Allah